mata na bakwai ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم a ci gaba da karatunmu na littafin askari a yau za mu tashi a kitabu asiyam za mu tashi a kitabu siyami halka na bakwai wasaumu ramadana fardu ain azumin ramadan fardu ain ne yalzamu yana lazamta bi ru'yatin zahira da gani na zahiri au shahadatin shahadati adalai ne ko shaidan adalai biyu fa in gumma idan an lullube jaririn watan mana ko hadiri ko hazo ya hana ganinsa fa bi kamali iddati sha'ban za a yi amfani da cikan lissafin sha'ban wa tajibu lahu niyyatu niyya ta wajaba gare shi niyya ya wajaba ga azumi wa tujzi min al-layli kuma ya halatta mutum ya ɗauki niyya da daddare wato jizi'u minan lai la ba da tulu ilfajiri a bai halatta ba bayan hudowan alfijir wa niyyatun wahidatun likulli mutatabi'in niyya ɗaya ta wadatar ga dukkanin azumi wanda ake yin ta a jere wa yubayyitu li gairihi amma idan ba azumin da ake yin sa a jere ba to kulla lailatin kowace dare kowane dare zai yi kwana da niyya daban kamar litinin da alamis ba zai yi kace kawai duk litinin da alamis kana da azumi ba duk litinin ya kai niyya duk alamis ya kai niyya tunda ba a jere suke ba wa yalzamul munfari da bi ru'yatihi sannan azumi ya lazumci mutumin da ya kadaitu bi ru'yatihi da ganin sa shi kadai Allah ya nuna masa ya gani kuma mutane suka karyata shi to shi din ba zai biye wa mutanen ya ajiye azumin baranan da ya gani din washe garinsa fa in aftara fa alaihi alqada wal kafara shi wanda ya gani shi kadai din idan ya ajiye azumin to ramuwa da kafara ya wajaba a gare shi illa an yu'zara bi jahlin aw ta'wilin sai dai an yi masa hanzari an masa uzuri saboda jahilci ko tawili washaku yumsiku hatta ya tabayyana wanda yake shakku shi kuma zai kame baki hatta ya tabayyana har ya tabbatar da ganin wata din wala yujzi usawmuhu mutaraddidan bi khilafi sawmihi tatawuan bai halatta ya azumci wannan ranan ba yana mai taraddudi a halin taraddudi sabanin sawmihi tatawuan azminsa azumtan wannan ranan a halin nafila au yusadif wirdan ko kuma sabanin wannan ranar ya dace da wani wuridinsa wanda yake yi kowane sati kamar litinin da alamis kake to ranar shakku din sai zaman to ranar wannan azumin naka ne au nazran ko ya dace da alwashin da ya dauka au qada'an ko ramuwa wa ru'yatuhu naharan lil mustaqbal idan ya gani da rana to na gobe ne ba na yau bane misali yanzu yau da rana mutum ya ga wata ta ba zai kame bakinsa ba watan ba na yau ba ne watan na gobe ne walau kabla akrakallah akrakallah masha Allah alhamdulillah masha Allah walau kabla zawali ko da kafin zawali ne wa subutuhu yujibu imsaka baqiyatihi tabbatan watan idi masubutuhu tabbatan wata da jaririn wata hilalu idil fitir to yujibu yana wajabtar da imsa imsaka baqiyatihi kamun ragowarsa eh kuma misali yanzu yau kana da azumi 29 ko 30 kamar bayan la'asar sai kaga wata kaga rana bata faɗi ba to har yanzu wajibi ne ka rike bakinka har zuwa faduwar rana mutane da yawa suna kuskure akan wannan akwai mutane da kawai suna ganin wata za su sha ruwa za su sha to tunda shawwal ya shigo shikenan ya su sha ba haka bane yanda shi ma ranar da ka gani ranar kamun azumi to ba za ka kame bakinka ba za ka ci sai gobe za ka kama to shi ma haka na bari din shi ma ina abin da ke nufi wasu butuhu din na sallah ne wasu butuhu a shar'a kasan ya ɗan yi sharha ai subutu hilali idil fitri to yujibu imsaka baqiyatihi shi ma yana wajabtar da kamun baqiyatihi ragowarsa wa idun yujibul fitra in ranar idi ne ka gani to yana wajabtar da alfitra faslun yajibul qada'u ramuwa ya wajaba yajibu alqada'u ramuwa ya wajaba bil fitri mutum ya manta bil fitri idan mutum ya ci abu ya karya azumin sawa kana akilan au shurban au jima'an wallau sahawan ko da a halin mantuwa ne walau kana fitru sawan la barka bainas sawi wal amdi illa fil kafarati sai a kafara ne suka samu bambanci ko da mantuwa zaka na ko da abin isa abin da yasa ya ce walau sahawan akwai mazhaban da su a inda mantuwa ne babu ramuwa shi yasa ya kawo lau din wannan ina ji ya dauki istilahi ne na muktasar khalil kaga ya ce wa ushiru billau ya ce ila khilafin mazhabiyin yana ishara da lau in a muktasar ya ce ma walau kaza to yana nufin sabanin na mazhaba ne ba sabanin da cikin gida ba sabanin na wasu mazhaba da bambancin mazhaban malikiya da sauran mazhabobi sai ce walau to anan ma da ya ce yajibul qada'u bil fitri ramuwa ya wajaba bil fitri idan mutum ya ajiye azumi shi amdan ne ramuwan ya zama wajibi a sauran mazabobi a mazabul maliki walau sahawan ko da a halin mantuwa ne au jahalan ko a rahin sani ne au mukurahan ko tilasta ka aka yi inda har ka ajiye azumin to za ka rama kafara ne kawai babu a wayan nan din au limaradin ko saboda jinya au hailin ko haila au safarin ko saboda bulaguro auna ma auna wa ramadana ta tsawon ko yayi wa ramadana din niyan nafila au nazran ko kuma yayi niyya na alwashi au qada'an ko ramuwa au zanna baka al-laili ko ya zace daren au zanna baka al-laili ya zace daren da ragowansa au dukula wani kamar zali ya zata daren daren asuba bai yi ba a ya gari ya wai har an yi sallah ya ci abinci eh zato ne audu kula ko ya zaci daren ya shiga sai ya ci abinci kuma sai rana ta fito da wannan duka ramuwa zai wajibi ne rama fata bayyana kilafu ka gani ya sabaninsa ya bayyana ya bayyana a wibtala ma yumkinu tarhuhu ko ya haɗe abin da zai yiwu a tofar aw wasala ila halqihi bi zawqin ko ya haɗi ko abin ya isa zuwa makogoransa saboda a wajen ɗanɗana ko wajen kwalli au iktihalin au wudu'in ko ta layin hanyar alwala au su'udin ko ta ɓangaren su'udin ɗuri au takdirin fi uzunin ko an ɗisa ko wani magani ko wani abu ta kunne sai ya shiga tuyansa to wannan duka yana wannan duka yana wajabtar da ramuwa la bidukuli zubabin a'a ba wajibi bane ramuwa saboda shigan kuda kuda ne ya shiga bakin ka har ka haɗe shi har ya wuce au gubarin ko ƙura au hukunatin ko ɗuri hukuna min ihilil ba ta fujin farji ta fujin azzakar yaga au ihtilam ta ƙasa ne au ihtilam ko mafarki wannan duka babu rama mutum ne da rana ya mafarki yana kusanta mace auta sabbabi gusli janabatin ko yawayi gari da wankan janaba au haidin ko yawaye gare da haila in ɗahu- in ɗahurat idan ta samu tsarki wana wat kuma ta yi niyya kabla alfajiri kafin alfajiri ya keto to wannan duka baya wajatar da rama wannan ranar mace ta samu tsarki amma wankan ya waye gari ya waye mata gari to za ta sai da azumin ne kafin alfajiri ne ta samu tsarkin kuma ta yi niyya wana wata yi niyya kuma kabla alfajiri wa yukrahu alfasdu karayya ne aiwa mutum jiri a tsaga shi wal hijamatu ko qaho wal qiblatu ko sumba wal mula'abatu ko wasa da juna wal kafaratu ko wal, wal mula'abatu ko wasanni to maganan ya wuce sai wawu din wawul istinaf ne wal kafaratu shi kuma kafara bi ta'ammudil fidiri yana tabbata ne da ganganta bude baki bi ta'ammudil fidiri da gangan mutum ya ci abinci bi ta'ammudil fidiri da gangan mutum ya bude baki awil jima'i ko da gangan mutum ya yi jima'i aw istida'il maniyyi bi dawamin nazari ko ya janyo maniyyi saboda dawwamar da kallo aw tazakkurin ko saboda tunani aw bi tariki dabbatin alal mashuri ko saboda motsawan dabba dabba yana motsa shi to haka sai ya ji daɗi jikinsa ya fito to yi ma kafara da zama wajibi wal mashhuru shahararren magana tanawu'uha ita kafara din shahararren magana dai tanawu'uha yawwa wannan ala takiri ba shi ne tanawu'uha din nau'i nau'i ne wannan ala takiri ne kafaran nasa din akan zaɓi ne shine tunawo hadin fa ya tiku raqabatan mu'minatan kamilatan rikki zai yantar da baiwa mumina mana bawa wuya mumini ko namiji ko mace mai cikakken bauta bautan nasa cikakke ne ba rabi ba ba'adatul itki ba gaira ma'iba kuma ba wacce take da aibi ba wala mustahiqatal itki ba wanda kuma ya cancanci yantarwa ba aw yasumu ko kuma ya ga dama zai azmin shaharaini mutatabi'ain wata biyu a jere fa in qata ali uzrin bana idan ya yanke mutatabi'aini din saboda uzri ko rahin lafiya ko wani abu da ya bujiro to shi ya gini akan abin da ya bari wa illa istana kamar mace al'ada ya zo mata kaga al'ada uzuri ne to wannan za ta gina ta gama wa illa ko ba uzuri bane to istana fa zai canja zai sake wani au yut'imu ko zai ciyar da 60 miskina miskinai 60 muddan muddan mudu mudu ko wani miskin da mudu wal adadu shartun adadin sharadi ne zai ka ɗauki kwanon goma ka ba mutum ɗaya ba ba zai yi ka ɗauki mudu goma ka ba mutum ɗaya ba miskini ɗin da yake so ka ciyar da miskini goma sittin kai miskinai sittin ka fahimta ba mudu sittin ba miskini sittin adadin wayannan mutane ɗin sharaɗi ne wal adadu shartun wala yulafaqu min nau'aini ba a linkawa daga nau'i biyu ba haɗa nau'i biyu ka yi azumi talatin ka ciyar da miskini talatin ba a yin talfiki wata addadu bi ta'addudi ayyami kafara din tana lunkuwa saboda lunkuwan kwanakin yau mutum ya ci da gangan gobe ma ya ci abinci ya karya azumi da gangan to zai azumi 120 ne wal azharu to nabi magana da ya fi mafi fitowa adama ta'addudiya fil yawmil wahid yawwa rashin lunkuwansa a yini daya eh a wuni daya ne mutum ya ci abinci sau biyar ko sau uku to kawai azumi daya ya kare tun din zai yi shi ne fi fitowa fili abin da ya ce a zaharu to akwai kalmar da bai fito fili ba akwai mazaban da su a- akwai fahimtar da suna ganin in rana ɗayan ma ka ci sau biyu to za ka yi kuma hakan ne kaga ya zama kamar wasa da Allah ne yayi wasa da sha'anin Allah ne lamarin ibada kuma ba abin wasa bane wa adamu wujubiha bil jima'i sahawan Eh, wal azharu adamu ta'addudiha fil yawmil wahidi kuma wa adamu wujubiha da kuma rashin wajibcinta kafara din bil jima'i saboda jima'i sahawan a halin mantuwa ta ya manta ya yi jima'i wakila yalzamuhu wasu ce a ya lazamce shi shi ne ce kala abdulmalik da mugera sa in aftara bi jima'in falaihi alqada'u wal kafara wa in aftara bi aklin wa shurbin falaysa alaihi al kafara warrab duniyatin naharan shi ma fasa niyya da rana shi ma yana wajabtar da kafara eh kana cikin azumi gaje kai ina azumi nan na fasa ko baka ci ba kawai ka watsar mutum ya watsar da niyyar to azumin babu ya kai kuma zai kafara ya ci da niyya din sharadi ne wajibi ne watajilu fidirin litawakku'in mubahin litawakku'in mubahin sannan gaggauta aji azumin saboda sauraron wani abu da yake halalta aji azumi din da shi ma yana wajabtar da kafara eh kamar haila ta ce ni fa yau din nan dama wata da kwana kaza ke zuwa mun haila hailan bai zo ba kawai ta sha ta ajiye azumin kaga sai hailan za ta tashi da azumin ita tashi da azumin hailan ko karfe tara ne ko takwas ne ya zo shikenan sai ta ajiye amma hailan bai zo ba sai ta ajiye ko kuma duk ranar da aka yi ruwa da daddare to zai tashi da azumi kuma azumi yana bashi wa- zai tashi da a- zazzabi zazzabi yana bai wala kawai aka yi ruwa da daddare shi ya je azumin to wannan duk zai kafara wal mukrahatu talzamul mukrahi anha mukra muk- eh, mukra talzamul mukraha ko anha ita wacce aka tilasta ta to wanda ya tilas ya lazimci wanda ya tilasta ta din ne I, ita ramuwa za ta yi amma wanda ya wanda ya tilasta ta shine zai yi kafara din nashi da kuma nata Mm. wa fi muktasar khalil ya ce wa an amatin wadi'aha aw zawjatin akrahaha eh mutum zai kafara ma baiwar da ya kwanta da ita baiwa kaga ba ta da ba ta da tadbiri eh ba ta da ba ta da hanyar da za ta hana wa mai gidanta abin da mai gidan ya nema to shi zai mace kuma tilasta ta za a yi ita tana da damar hanawa eh faslun yustahabbu tajilul qada'i mustahabi ne gaggauta ramuwa gaggauta ramuwa mustahabi ne wata tabu uhu da jeran tashi jeran tashi mustahabi ne ba wajibi bane sai ka jeran tashi ana bin kazumi goma to mustahabi ne ka soma shi kai kwana goma baka yanke ba Eh, saboda shi a wajen a wajen imamu na maliku shi na kafara ma ba sharaɗi ba ne a gurinsa a jeranta tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a fa kafaratu amana wallan basiyamu salasati ayyam to basiyamu salasati ayyam tun da Allah ya ce siyamu salasati ayyam to kawai azumin kwana uku ake nufi ba wai shi a jere ko ba a jere ba. kawai kwa azumin ne ake son uku dai ma ramuwan mustabi ne a yi shi a jere fa in akharahu idan ya jinkirta ramuwa au ba da ko ya jinkirta sashensa da injini daga misali ana bin kazumi goma ka gaggauta biyar ka jinkirta biyar din ligairi uzurin muttasilin ba tare da wani uzuri wanda ya zama to haɗaɗɗen uzuri mai saduwa ba hatta da kala alaihi ramadanun akharu har wani ramadan ya shigo masa to fa alaihi alqada'u ramuwa ya wajaba a gare shi ma'al kaffara tare da kaffara amma kaffara wannan it'amu miskinan istitawu miskin muddan masakina zaka ciyar da maskinai da mudu an kulli yaumin daga barin dukkanin rana ranar da karama azuminsa to za ka ba da mudu ɗaya watal zamul murdi a tuftiru kaufan alar radi ilal hamila watal zamul murdi a ta lazimci ka fara ɗin ta lazimci mai shayarwa tuftiru kaufan wacce ta aje azumi saboda tsoro alarradi a kan yaron da take shayarwa ya ce lalhamila a'a banda matar da take da ciki banda matar da take da ciki wafi ha kilafun to ita mace mai wacce take da ciki an yi saɓani za ka fati lamilu ala hamliya abdarat wa qatat wala it'ama alaiha وإذا كافت المرضع على ولدها فأبدرت ففيها روايتان إذا أن عليها الإطعام والقضاء والأخرى أن عليها القضاء وليس عليها الإطعام saboda shi wannan din ai ita din mace mai ciki din dan yana ciki daruran ta din yafi tsanani saboda haka aka ce to in aka ce za ta za ta yi fidiya kaga kamar akwai sakaci a ciki misali ashe mutum yayi sakaci tukunnan yawa amma shi mai shayarwa din kaga akwai hanyoyin da za a bi ta samu sauƙi ai inda akwai abubuwan da za a ba wa yaron ko kuma akwai abincin da za ta iya ci sosai yadda nonon yaron zai sha ba za ta ba amma mai ciki din kuma kaga yaron cikin ne ake tsoron ya zai samu matsala kuma yaron waje matsalansa da sauƙi yawa ya ce wa yustahabbu lil ajizi likibarin au atashin ana so shi ramuwa ɗin ciyarwa ɗin mustahabi ne lil ajizi ga gajiyayye wanda ya kasa yin azumi yana yin azumi har karfinsa ya kare likibarin saboda girma ko saboda ishuwa eh ishuwa baya iya ɗaukan ishuwan awa ɗaya ba wala qada alaihi ma kuma babu ramuwa a kansu shi ciyarwar ma na shekul harimi din ba wajibi ba ne mustahabi ne wa yustahabu lil ajizi li kibari mutum da ya manyanta kaga da yana da lafiya zai yi to shine Allah ya ajiye masa wannan azumin ko kuma mutum Allah ya jarrabe ko ba kofo ba saboda ishruwa Allah ya jarrabe shi da ishruwa ba zai yi minti talatin ba sai ya sha ruwa in bai sha ruwa ba kuma zai zai iya halaka to shi ma zai ajiye azumi ana so da ya ciyar amma babu ramuwa a kansu wa man junna wanda ya haukace au ugumiya alaihi ko ya suma aksara yaumihi yawancin yininsa to lazima wulka da'u ramuwa ya lazamce shi iza junna minan laili idan haukan ya same shi ne da daddare au ugumiya alaihi aksara yaumihi a iza junna minan laili au dara alaihi ko ya bujiro masa balaga majununan ya balaga ne a halin haukan au sahihan jamalla bilyasiri ala bilyasiri wanda ke nufi cewa man balaga majununan au sahihan sun majunna ba da buluki wata alayhi ramadan fi hali jununihi sun masaha wa bariya ba da kurujihi bayan fitar ramadan tun lazima hulƙada'u wakala abdulmalik fi ma azunnu in balaga majnunan kai fala qada alai babu ramuwa kansa wa in balaga sahihan amma ya balaga hankali lafiyarsa yana da hankali ya balaga daga baya ya haukace sannan wata alai sharu fi hali jununi ramadanan ya zo masa a halin jununin nasa sannan ya farfado ta alaihi alqada'u to man ugumiya alaihi wanda ya suma fi ramadana yawman kamilan fa ma fawqahu to lam yujzihi sawmuhu fa in ugumiya alayhi aksara yawmihi lam yujzi shi masawmuhu wa in ugumiya alayhi yasiran min yawmihi to ajizahu azmin ya zauna idza kana igma'uhu ba'da al-fajr wa in kana igma'uhu qabla al-fajr falam yufiq hatta tala al-fajr sharhan lam yujzihi sawmuhu inda ibn al-qasim نعم qala ashab yujzi- yujzi'uhu sawmuhu wa man yughmi alayhi shar kullahu to lazimahu al-qada'u نعم Allahu akbar musulunci su idan sauki kace la bil yasiri a banda misali yanzu misali to yana da azumi sai aljani ya buge shi hauka kamar na awa daya sai ya farfado to azumin sa yana nan نعم
wa yalzamu al kafira imsaku baqiyati yawmi islamihi نعم imsaku kame ragowar yinin musuluncinsa ya lazimci kafiri kafiri ne ya musulunta kamar karfe goma ko karfe sha ɗaya ne kamar wanda yanzu mutum ya musulunta to da ramadana to la- ya lazimce shi kame ragowar wunin nasa ne wa yustahabu lisabi yablughul imsak hakanan yaro karami ya balaga to mustahabi ne ya kame bakinsa la baqiyatu yawmi shifa'i wa tuhri a'a banda ragowar yinin wanda ya warke mutum ne bai da lafiya ya je azumi sai ya warke a mai gudawa ya kasa ya aje azumi kamar da la- azahar shi ka warke ko kuma mace ta samu tsarki da rana to wannan ragowar hunin nasu din ba ba zai kame bakinsa ba ba wajibi bane نعم wa qudumil musafiri muftiran a la baqiyatu qudumil musafiri muftiran banda ragowar dawo wunin dawowan matafiyi kuma alhali ya aje azumi نعم eh summa safaril summa safar almubihu lil qasri sannan tafiyan yan summa safari ko sannan tafiyar ya zamanto an halaltawa lil qasri ne tafiyar da zaka ajiye azumi din
نعم wasaumu afdalu amma yin azumi din shi ya fi ga matafi din da kauli ta'ala wa an tasumu khairul lakum نعم
wa in ajma ayyama wa in ajma'a iqamata arba'ati ayyamin lazmahu mutum ne zai bulaguro amma yayi niyan zama kwana fudu نعم to lazmahu azumin ya lazamce shi نعم wal mutatawwi'u wal mutatawwi'u نعم in abdara sahiyan wanda yake azumin nafila in abdara idan ya je azumin sahiyan a halin mantuwa lazimahu imsaku baqiyati yawmihi eh shi mai nafila ba in ya aje azumin da mantuwa to baqiyatu yawmihi lazimahu imsaku baqiyati yawmihi ya lazimce shi rikon baki kamun baki kamewa na ragowar yininsa نعم ala qada'uhu a'a ramuwansa bai lazarce shi ba wa yaru siyamu al'idi ya haramta azumtar ranar idi siyamu yawmil fitri wala yawmil nahri ko نعم
wa yaru si- wa yukrahu ayyamu tashriqi yace karahiya ne mutum ya azumi na ayyamu tashriqi na kwanaki biyu da suka rage illal mutamatti'a sai dai wanda yake tamattu'i wa nahu da makamancinsa wa yustahabbu sawmu ayyamil bidi mustahabi ne azumtan ayyamul bidi ayyamul bidi kwanan sha uku da fudu da biyar ko wa yawmi arafa da azumin ranar arafa wa ashura da azumin ashura wal isnaini wal khamis da azumin ranar litinin da alamis wa salasati ayyamin min kulli sharin da azumin kwana uku daga kowane wata wallahu alam babul itikaf babu ne na itikafi al-itikafu mulazamatul masjidi laylan wa naharan ma'an niyyati was-sawmi mushtagilan bil ibadati tarikan lil asbab ad-dunyawiyyati itikafi shine mulazamatul masjidi shine lazamtan masallati laylan da daddare wa naharan da rana ma'an niyyati tare da niyya yana itikafi tunda Allah ce le- wa antum akifuna fil masajidi shi a masallati za a yi shi fil masajidi din jarumin majrur ne muta'alliqun bi akifuna din ba muta'alliqun bi eh abun nan ba tubashiruhunna ba ba wala tubashiruna fil masajidi ba shine ce wasaumi tare da azumi kuma نعم
mushtagilan bil ibadati kuma yana shagaltuwa da ibadu tarikan lil asbabid duniyawiyati yana mai barin hanyoyi asbab na duniya itikafin ka shiga duk wani abin da ya shagalci duk abin da ya zamanto a shigali na duniya ko harkan kasuwanci ko wasu abubuwa duk ba za ka yi ba ka qira'atil qur'ani wat tasbih wal istighfar tarikan lil asbabid duniyawiyya kal qiyadati yawa za ka yi me za ka shagaltu da ibada ka qira'atil qur'ani wat tasbih wal istighfar tarikan lil asbabid duniyawiyya kal qiyadati wat tatriz kamar yin zuba kamar wannan sirfani shine tatriz illa li darurati tahsili ta'ami sai dai saboda daruri na samun abincinsa na tabbatan abincinsa abincinsa ne ya kare wa ishtiratuhu al-khuruja mulgan shardanta wa kansa fita mulgan to shi ma an watsar da shi eh misali mutum ya ce zan yi itikafin kwana goma amma idan ra'ayin fita ya bujiro min zan fita to wannan shi ma ya faɗi shi ma babu an- itikafin sa bai yi ba wa yabtulu bil khuruji itikafi yana lalacewa saboda fita illa li hajatil insan sai dai in hajatul insani ne eh, wata bukatar dan adam ba haya ko fitsari da sauransu au ta'amihi ko abincinsa neman abincinsa walau li iyadatin ko da gaida marar lafiya ne wanda ma kaga kilafa ne na masaba sun za ka iya fita ka gaida marar lafiya to shi a mazhabul maliki ko gaida marar lafiya ba za ka yi ba itikafi au salati janazatin ko sallar gawa eh ba za ka je jana'iza ba ko sallar jana'iza ba za ka je ba ya ce awu juma'atin ko juma'a Uh, ba zai ja abana awu jumu'atin wala ta kibu illa bil masjid alladhi tusalla fihi ay al jumu'a fa in takaba bi ghairi masjid al jumu'ati to lazima wal khuruj ila al jumu'ati amma wa batala itikafu yasa ya ce awu jumu'atin ko juma'a ka je itikafin ya lalace eh wannan ba wai sallar juma'a ya hana ga mai itikafi ba nan yana da iskali a nan yana nuna abubuwan da suke ware itikafin ne eh walau li iyadatin ko da kai da mara lafiya ne wal ah, au salati janazatin ko sallan gawa au jumu'atin ko juma'a kaje misali kun masallacin da kaje ma masallacin juma'a bane ka fita kaje masallacin juma'a to ba zai yi ka dawo ka ci gaba da itikafin ba itikafin ya lalace sai dai ka yi istinafi wa yustahabbu alla yanqusa an ashrati ayyam misabi ne kar ya takaita kar ya gazu kar ya gaza da kwana goma wa yajuzu fi kulli masjidin itikafi ya halatta a kowane masallaci za ka yi shi illa man talzamuhu aljumu'atu sai dai wanda juma'a ta lazamce shi wa ya ta'ayyanu jami'u masallacin juma'a ya zama wajibi a cikinsa za ka yi wa yadkhulu mutakafahu qabla al-fajr kafin asuba za ka shiga gurin itikafi din ba da rana za a shiga ba qabla al-fajr ne fa inda kalaba da hu idan ya shiga bayan alfijir fa to ba tsala shi ma ya lalace da daddare yake shigansa wa mota kibul ashiril awakiri wanda yake yake itikafin goma na ƙarshe la yansarifu ila ahlihi ba zai dawo zuwa iyalinsa ba illa ba da shuhudil idi sai bayan ya halarci idi wal mar'atu karrajuli mace ma kamar namiji ne fala yasifu fi baitiha itikafi bai halatta ba a cikin ɗakinta sai dai a masallati ya zama to masallati in akwai irin gida gidaje manya wanda ake haɗawa da masallatai haka na iyalai ta ciro wanda masallatan za ta yi ko kuma akwai manyan masallati masallatin da an ware bangaren mata wanda ba sa wanda ba sa leƙa mazaje mazaje- mazaje ba sa ganin su suna da komansu to za su yi kwaman arada lahu ma yamna'uhu itmamahu duk wanda ya bujiro masa abinda zai hana shi karasa a itikafin min maradin rashin lafiya ne au hailin kwaila ne kuma walam yumkinuhu al-maqam ko bai samu daman zama a masallacin ba to karaja sai ya fita man kana da daman zaka zauna kai wa kanka magani a ciki za ba su zaka yi wa alaihi hurmatul itikafi wa alfarma na itikafin akwai a kansa eh Allah ya qurban nisa bi wad'in ko muƙaddimatinsa duk kar mutum ya yi eh kada ta tun ba da lafiya na fita to bari in yi kaza ba za ka yi ba alfarma itikafin akwai fa in zala uzruhu idan uzurin ya gushe to ada fil fauri sai ya koma take take sai koma wa in sharada adam alqada'i li maradin aw ghairihi lam yufidu alal mashhuri idan mutum ya sharɗanta wa kansa ba zai rama ba rashin ramuwa ta ni ban rayin lafiya ya same ni a itikafi ko wani abu ya same ni ba azumin na aje ba zan rama ba zan itikafin ba zan rama ba aw ghairi ko wani sa to lam yufidu bai amfanar da shi ba itikafin alal mashhuri a bisa shahararren magana wa kazalika in hadatil mutakifa ita ma haka ta ce ta yaila ba za ta abin nan ba wa yahrumu alal mutakifi al istimta'u laylan aw naharan illa akudu nikahin wallahu alam ya haramta alal mutakifi ga wanda yake itikafi al istimta'u jin daɗi ya haramta a gare shi mutum ya yi istimta'i da iyalinsa da daddare ne au naharan ko da rana illa aqdu nikahin sai dai daura aure li nafsihi ga kansa wannan ya halatta au li gairi ko wani sa bi kilafil haji sabanin majaci Eh, sannan ya ce fil muqaddima a muqaddima ce yabtulul itikab bi filil kaba'iri ya mutum ya aikata kaba'ira ka zina wa shurbil kabri wal kazibi kamar ƙarya kamar ƙazafi kamar jima'i kamar muqaddimatinsa kamar sumba lailan aw naharan ala waji shahwa eh wa fi risala kuma yace wala ba sa an yakuna imam al masjidi ko wala hu an yatazawwaja aw yaqi da nikaha gairi zai iya yin aure ko zai iya daura auren waninsa eh wa fil mudawwana bi an yagi shahu wa huwa fi majlisi an yatalabbasu bihi wa huwa fi maja ma- menene fi najasatin amma lau kana bi gairi majlisi fi majlisi fi majlisihi kai amma lau kana bi gairi majlisihi fa in kana fil masjidi kuriya to in kana kari jahu batala itikafu shi aure din wallahu alam kitabul hajji to alhamdulillah